bismillah ku ga abin da lokaci zai ba su a san lokacin sai a hankali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa muna cikin mukama ta 39 ko in ban manta ba al'ummaniya a shafi na 435 insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan wurin muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar da kuma cikin ayyukan mu gaba daya a duniya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam yace to can karshen shafi na 435 hattan dalaqa shakhsul waladi har yaro ya fito da gaugawa shine in dalaqa asalin shi daga abu ya zubike ne gaba daya kamar da zo cikin hadisi malamin da bai aiki da iliminsa hatta tandalika aktabuhu har hanjin shi za su zubike gaba ɗaya yana kewaye wuta ina fata an fahimce ni Allah kai mu tsari li khisisai zabad saboda wato tasirin azzabad wannan maganin da aka bashi na wannan wato dutsin kenan bi qudratil wahid samad da karfin nan ko kudura ko iko na alwahid makadaici shine Allah subhanahu wataala as-samad shine wanda kowa yake kai bukata zuwa gare shi babu wanda bai kai bukata zuwa ga Allah shi kuma Allah bai kai bukata ga kowa shi yasa Allah ɗaya adda ikon ya faɗi maganar da babu wanda ya isa ya tanka amma kowa akai akwai da kake tsoro kana tsoron wani saboda shina baka wani abu kana tsoron wani saboda kana jin tsoron shi baka wata illa ko ba haka nan bane as-samad wasu kuma sun fassara shi shine lam yalid wa lam yulad wato sun dauki cewa da anka ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad shine fassara as-samad ina fata an fahimce ni wato sun yi tafsirul qur'ani bil qur'ani al-muttasil kenan kadiba cikin tatimma ta adwaul bayan fi idahi al-qur'ani bil qur'ani ta atiya salim kun san sheikh muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ba shi ya kare adwaul bayan ba ya kawo karshen suratul mujadala ala inna hizballahi humul muflihun na Allah ya masa rasuwa ɗalibin sa Atiya Salim wanda wani lokaci yana ja masa karatu dan yana da masu ja mishi karatu da dama daga cikin su akwai professor wanda yake a Kano Ahmad Bamba mai karantar da abin da hadisi ko malam haddasa an kasan shi ko to ya shi ma yana daga cikin masu karanta mashi kidi a wani lokaci amma wanda fi ja masa shine Atiya Salim shi ya karasa littafin ina fata an fahimce ni yace to famtala al-qasr huburan al-qasr asalin alƙasuru yana nufin wani lokaci takaitawa takaitawa shine alƙasuru cikin ilmul qira'at zaka iske an ce alƙasuru shine madda wanda ake ja biyu at-tawassut wanda ake ja hudu al-ishba'u wanda ake ja shidda ba ana nufin koshi ba a cika ciki tab a ana nufin a jamar da sai ta koshi in kana jin yunwa ka aje shi yasa qira'ar warsh tana da maddul ishba' da yawa idan kana karantawa da shi in baka ci to wallahi ka karanta aya biyu ka saddaki in nace ka saddake ba kuma ka ce sadakallahu alazim ba ba shi nake nufi ba an gane ko kawai ya samu dama almuhimmu alqasruna ana nufin bene ko gidan sarki saboda galibi yuqassar ana mishi katangin ne kuloci waɗanda za su abin da nashi shi yasa ake shi alqasr famtala alqasru huburan alqasru wato gidan gwamnati ko gidan mai kuɗi babban gida famtala a sai ya cika huburan wato abin nan ne tamyizi na ma'ana sai ya cika da farin ciki asalin kalma ta alhubur tana nufin farin ciki kuma tana nufin daukakawa an gane ko ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna ay tukramuna in jama'an bai za a girmama ku wastutira amiduhu wa abiduhu sururan istutira sai suka tashi amiduhu shugaban wannan wurin an gane ko wa abiduhu da bayan shi wannan mai gidan sururan wato farin ciki istuti da an yi amfani da abin da ya tashi an gane ko wato abin da ke tashi yana ya tashi sama sai a ce istuti da daga at-tayr ne yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yana tashi yana watsuwa kenan wa ahadatil jama'a bi abi zaidin sai mutane sun ka kewaye abi zaidin an gane ko tusni alaihi suna yabo a gare shi wa tuqabbilu yadahu suna sumbanta hannunsa hakan ga suna sumbanta hannunsa wa tatabar wa tatabarraku bima bimisasi timraihi wa tatabarraku jama'an nan suna wato neman albarka shine damiri shi na kuma zuwa ga aljama'a bimisasi timraihi suna wato shafa ta fuskar shafar timraihi raggan shi guda biyu tsumma shine at-timr an gane ko ragga ko tsumma muna cewa ragga najeriya mafi yawanci ana cewa tsumma amma nan ma ana cewa tsumma amma ana rufin tufafin shirya suka tsufa kenan wando da riga shi ne ake nufin tsimraihi an gane ko zi tsimraini rubba ash'afa aghbara zi tsimraini matrudun alal abwabi law aqsama ala allah la abarrahu ma'ana sutura sadai ba mai tsadata ba hatta khuyila ilayya har sai da aka sanya mini zato shine khuyila ilayya aka sanya min zato aka nuna min abinda kamar ba shi ba an gane ko yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a an gane ko annahu alqaraniyu annahu alqaraniyu uwais kamar shi dai alqaraniyu unais wato wani mutum ne wanda shi daga cikin mafi zuhadul kufa garin kufa shi da wani mutum da ya shahara da gudun duniya shine zuhudu duk da yake gudun duniya idan ya kai kaga sabon Allah ba a son shi na fata an fahimce ni wala tansa nasibaka min ad-dunya idan kace ba za ka yi aure ba sai ka je kuma kai banna ko istimna'i ko luwadi kamar yadda malaman kristoci suke ta yi dan haka gudun duniya ya zamanto a'a za ka bar abu ne amma ba tare da ka ketare haddi na shari'a ba mun fahimci wannan da ke ko yace awil asadiyu dubais ko ko dai abu zai shi al asadiyu wata kabila ce da ake kira bani asad wanda an ka danganta zuwa gari sai a ce mai al asadiyu asadiyu dubais an gane ko mutum ne wanda yake ya kasance wato shugaba ne yana yawan kyauta kenan Abu Zaid wato irin girmamawa da aka mishi tayi kama da ta wannan shi wancan ana girmama shi saboda tsoron Allah ko ana girmama shi saboda shugaba ne daga cikin shugabanni na wato daula kun san an ce mutum na da matsayi to ƙarya ta ƙare thumma thala alaihi min jawaizil mujazati thumma sannan inthala ya zuba mishi shine inthala an gane ko asalin shi wato daga yanki bauri waɗanda ake halbawa kun san ana zuba su a halba su da yawa to in sala alaihi ko a wani lokaci laraba suna cewa in hala alaihi abu ya zubo mishi in sala alaihi min aljawaizi aka ba abu zaidi aljawaizi kyaututtuka almujazat ta sakamako tunda abu zaidi yayi aiki shi kuma an bashi sai zaman to mujaza ina fata an fahimce ni an gane wannan ko aljawaiz wanda wa mawdu'i ne ya kamata ai karatu akan sa aljawaizul alamiyya yanzu turawa sun kikiro aljawaiz ana ba da pre shi suke kira pre ko price Nobel Prize akwai ta ilimi akwai ta zaman lafiya akwai ta physics akwai ta fishimi akwai ta adab me hukuncin ta ya ya kamata a san abin nata tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam an je yaki yunaffilu yana ba su a ce wanda duk yayi kokari iri kaza za a bashi kaza ya ba wani mutum auren wata mata idan ya karanta mata alqur'ani wa habtukaha ko ankahtukaha ko zawwajtukaha bima ma'aka min alqur'an waɗannan jawaizkin to wannan jawaizkin suna buƙatar bincike wa wasa'ilis silati ya bashi wasa'il an gane ko abubuwa na sadarwa mun gane ko abinda ke taimakawa na as-silat kyaututtuka an gane ko wato wasa'il ya kamata a ce wasa'il sai an ka ce wasa'il malaman lugu suke cewa da sinun da sadun duka a larabci ana iya sawa sinun wurin sadun ana iya sawa sadun wurin sinun sai inda a lugance ma'anar su ba ta zuwa daya na fata an fahimci ni ma'ana duk inda sadun take shiga lasta alaihim bi musaytir ko bi musaytir ai asali daga saytara ne kuma sai zo da sadun na fata an fice ne sirat kuma ana cewa sirat da larabci suka ce sai wurin da in ma'ana ba ta zuwa iri ɗaya ne kamata a bambanta kadiba cikin al-mufradat fi gharibil qur'an na imamul asfahani kaga bayani tagu ba ni na faɗi ba ma qayyada lahul gina abinda qayyada qayyada ya tantance mishi in an ce qayyada shine basuwa an gane ko shine qayyada ko ya haifar da wani abu shine qayyad wato tantance wani abu ko shantake shi ko yanke shi ko bada shi ko kebance shi an gane ko ma qayyada lahul gina abinda ya sabbaba mishi ya haifa mishi da al-ghina wadata an gane ko qayyada Allah ce wa man yashu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda yashu ma'ana ya kau da kai asalin shi daga al'isha'u ne wato lokacin duhu to wannan lokacin kuma waɗanda ba sa gani da kyau sai ka iske mutumin da idan shi ba sa gani da kyau bai gani shi aka sai ake mishi wato al-isha al-isha lokacin isha'i al-asha abincin da ake ci a wannan lokaci to ya ashu ya samu dundumi baya gani to wa man ya'shu an dhikrir rahman sai malamai ce wanda ya makamce daga ambaton Allah subhanahu wataala nuqayyid lahu shaytanan zamu sanya mishi shaytani anan in kana malamin usulul fiqh sai ka ce to mafhumul mukhalafa wa man lam ya'shu an dhikrir rahman la yuqayyid lahu shaytan bal yu'ayyiduhu Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan da kyau wa bayyada an gane ko wajhal munah wa bayyada ya farantar da domin albayadu shi ne abin da yake fari bayyada kuma ya farantar da shi shi yasa ake cewa bayyada Allah wajhahu Allah ya farantar da huskar shi ya sanya fari ko haske zamu ce Allah ya haskaka saboda yin abin nan an gane ko wajhal muna huskar nan ta almuna ta bukata an gane ko abin da mutum yake bukata an gane ko shine almuna abin da ake bukata la astashilanna sa'ba أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر لا أستسهلن الصعب أي لا أجعلن الصعب سهلا أو أدرك المنى إلى أن أدرك المنى أو هنا بمعنى إلى سينتم بولنا mun fahimci wannan da kyau ko yawwa in an kai mutum kyauta kyauta tana sa dan adam ya canza shi yasa wani sha'ir da ya sabka a wajen waɗansu suka yi mishi kyauta an gane ko da ta gamsar da shi yake cewa faman sha'a falyabkhal ومن شاء فليجد كفاني نداكم عن جميع المطالب yace da sun kai mai kyauta ce to jama'a ku saurara fa man sha'a falyabkhal da yau duk wanda ga so kashe kare kyauta yayin ruwa wa man sha'a falyujid wanda ga dawa shi shi ko shi kyauta kafani nadakum an jami'il matalib kyautar da kun ka binta ishe ne sai na koma ga Allah ban bukatar komi ga kowa shi ko ɗaya daga cikin shari'a yace wani yace ma wani lam yubqi li juduka shay'an u'ammiluhu taraktani ashabud dunya bila amalin juduka kyautakka lam yubqili bai bar min wani abu shay'an wani abu u'amilu wanda yake da bukatar shi yace taraktani ka barni ashabu dunya ina abokantaka duniya bila amalin ba tare da gudi ba saboda kyauta ta yawa wannan suna kawo shi ne min babil mubalagha wallahu a'lam walam yazal abu zaid bai gushe ba yantabuhu ina fata an fahimta ai yana zo mishi asalin yantaba shine abin da ya sabko ma mutum an gane ko amma nan yantabu suna rufin yana sauko mishi addakhlu abin da ke shiga wanda yana daga cikin abubuwan da yanzu ake karatu addakhl abin da ke shigowa yana daga cikin abin da ake karatu musamman a ilimin entreprise da ilimin gwamnati da ilimin kowace makaranta ta zamani da aka gina ana kallon addakhlu abin da ke shigowa domin da shi ake iya sarrafa tafiyar abubuwa na fata ana fahimta ta yace to muz nutija sakhlu tun lokacin da nutija an ka haifi as-sakhlu asalin as-sakhlu dan akuya ne amma ne yana nufin an ka haifi jariri ina fata an fahimce ni dan akuya shi ake cewa as-sakhlu an gane ko daga wato abin nan ne larabci ne wanda yake ba kowa san shi ba akwai kuma aljadiyu da alhamalu na manta cikin su akwai aljadiyu ina ganin dan akuya alhamal shine wato dan abin nan alhamal da fathul mim shine dan abin nan dan tunkiya ila an utiya ko al-bahrul aman ila har lokacin da an utiya an ka bawa albaharu teku al'aman aminci wa yake ba teku aminci Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ba dole ba sai an kawo don Allah na ke sabbaba abin da ke sawa a samu aminci a cikinta ban sani ko mun fahimta ba wata sannal itmamu al-itmamu cika balaguro wata sanna ya tabbata ina fata an fince ni ko ya saukaka ila umman zuwa ga garin umman faktafa abu zaidin bin nihla abu zaidin sai ya wadatu da bin nihlati da kyautar da aka yi mishi shine an nihla wa atun nisaa saduqatihinna nihla cikin jin dadin rai wata ahaba abu zaid yayi tattale yayi shiri lirrihlati saboda yin balaguro falam yasmah alwali bi harakatihi alwali shugaba falam yasmah bai yi umurni ba bai yi rangwame ba inji malaman zaure bai yi izini ba bi harakatihi da motsawa abu zaidi domin domin masu mulki galibi suna son gwannai a kusa da su galibi wanda ya iya ana son shi a wuri saboda zai amfani al'umma babban mailimci masu mulki suna son shi babban mai kuɗi masu mulki suna son shi babban mai hazaƙa cikin wani abu ana son shi saboda dole sai da masu hazaƙa duniya take tahiya idan an ka watsar da masu hazaƙa to al'amura wacewa za su yi shi yasa sanadiyyar ci gaban turai da komawa afirka baya a yanzu wannan ne musu suna da siyasa ta istiqabun nabihin mu ko muna da siyasa ta tahribun nabihin istiqab shine ka kawo annabihi na gwannai mu kuma da siyasa ta tahrib tahrib da haba ba kora annabihina masu ilimi kiyasa likitocin america waɗanda an na ƙasar najeriya kawai idan aka buga su ƙwararri waɗanda asalin su 'yan najeriya ne sun kai likita ƙwararre dubu talatin najeriya kawai na fata an fahimta sun kai kusan dubu talatin me yasa saboda can mai ilimi ake so ana son aiki ita ko afirka ana son tsegumi ana son munafici ana son duk wanda zai kawo ci gaba a ruguza shi shi yasa bambancin mu da turawa in ji wani babban masani yake cewa su turawa za su ɗauko mai rauni su karantar da shi su karfafa shi sai ya zama wani abu a duniya shi yasa suke ɗaukan marayi a kasashen mu su dawo su zan shugaban kasa mu ko mai ƙarhi wanda ga son shi aiki shi na za a kama sassaka sai an ruguza shi kowa hitan baɗi afirka kenan to shi ya kwaɗi in kun yarda to in ma ba ku yarda ba dai ku ku bincike ku kwaɗi dalilan ku Allah ya kyauta ya ce to ba da tajribati barikatihi bayan an jarrabe albarka abu zaidi an gane abu zaidi mutum na mai albarka shi yasa duk mutumin da yake da ta cewa cikin al'umma a yi ƙoƙari a riƙe shi idan aka yarda mutumin da adda baiwa ya bar al'umma al'umma ita ta halaka mutanabbi yake cewa idza tarahalta an qaumin wa qad qadaru alla tufariqahum farrahilunahum idza rahalta rahalta an qaumin in ka takabbar waɗansu mutane wa qad qadaru alla tufariqahum kuma suna da ikon da za su rike ka amma suka barka ka tafi yace to farrahilunahum mutu sune sun ka tafi ma'ana idan mutum mai amfanin al'umma har ya kai ya shiga wani tsananin da bai iya rayuwa cikin wannan al'umma ya yi tunanin zai bar wuri don adam bai son ya bar wurin da ya saba in ba dole ba an gane ko ya ce to farrahilu hum wallahi suna sun ka ba shi na tai ba domin za su nemi irin shi ko wanda bai kai gare shi ba su rasa a duniya bayan kuma wuri an rike shi bai iya bar wancan ya ce to bal au'aza au'aza ya wuyata shine au'aza abin da yayi tsanani ashidda ne ko ba haka ba bari gani ya kawo shi au aza nimero tara ashara wa amar kenan yayi umurni bi dhammihi au aza kenan yayi umurni ne anan an gane ko bi dhammihi ila khuzanatihi ataro da abu zaidi shine dhammahu wato ataro shi ila khuzanatihi da haun ko ku diba muna khuzanatihi kenan eh na'am na'am to Huzana yace bi dhammil ha'i jama'ati kenan jama'a shi an gane ko alladhina yuhzinunahu li nakbatihi aw li faqdin aw yuhzunu li dai'ihim kenan huzanatihi masu mishi bakin ciki domin in kana tare da mutane idan dai mutanen nan ba munafikai bane idan abin bakin ciki ya same ka za su yi mi za su yi maka bakin ciki idan abin farin ciki ya same ka kuma za su yi farin ciki an ce musu huzanatihi masu je masa bakin ciki idan ya ji bakin ciki ina fata an fahimci ni domin ka'ida ne idan wato kana tare da mutum idan abin bakin ciki ya same ka ya kamata a ce an ganshi idan abin farin ciki ya same ka ya kamata a ganshi to abin da kuma aka fi son a ganshi inda abin bakin ciki ya same ka ba abin farin ciki ba shi yasa in ka ga mutum ana ganin shi wajen abin bakin cikin ka to mutumin ka ne ina fata an fahimce ni akwai yadda ake tantance aboki na gaskiya imamu shafi'i ya faɗi baitutuka laraba sun faɗi baitutuka lokacin mu bai da yawa wato imamu shafi'i yake cewa sadiqun laysa yanfa'u yawma bu'sin qaribun min aduwin fil qiyasi ولا يبقى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا بالتآخي أمرت الدهر ملتمسا بجهدي أخاثقة فألها الالتماسي تنكرت البلاد ومن عليها كأن أناسها ليسوا بناسي صديق ليس ينفع يوم بؤس abokin da bai amfanin ka ranar da ka shiga cikin tsanani karimun min aduwin fil qiyasi shina daga da shi da makiyan tashi qiyasi ba su da bambanci ina fata an fahimce ni sannan wasu ke cewa inna sadiqal haqqa man kana ma'ak ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك إن الصديق الحق من كان معك أبو كينا قستياشين لكي تاردك ومن يضر نفسه لينفعك وان ذي اتوتد كنش دنسبو دي أنفانيك ومن إذا ريب الزمان صدعك وان ريب الزمان مصيبة تزامن إذا ريب الزمان صدعك سنك تاجيك to shattata fi ka shamlahu sai shi wace abin da ya tara li yajma'ak don ya tara ka dukiya ai tara ta ake yi ko to sai shi wace ta don saboda shi dawo da kai daidai amma ina yanzu kan abu tahwa Allah dai shi gyara qala al harith ibn hammam harith dan hammam yace malaman zo da sun kace manomi dan mai himma falan ma ra'aituhu lokacin da ni ganshi qad mala ya karkata ila haythu yaktasibul mala a wurin da yake samun dukiya shine ila haythu yaktasibul mala kaga mala ya karkata ila haythu yaktasibul mal inda yake samun dukiya mun fahimci wannan ko dama kenan suna ganin almalu wato yumilu yana karkata suwa ra'aytu an-nasa qad malu ila man indahu malun wa man ma indahu malun fa anhu an-nasu qad malu wa ra'aytu an-nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabun wa man ma indahu dhahabun fa anhu an-nasu qad dhahabu wa ra'aytu an-nasa qad fadu ko wa ra'aytu an-nasa munfadda ila man indahu fidda wa man ma indahu fidda fa anhu an-nasu qad fadu wa ra'aytu an-nasa qad thannu ila man indahu untha wa man ma indahu untha fa anhu an-nasu qad thannu sha'ir na hudu ni dai babu ruwana in kun tashi na kaji ku na kadi sha'ir tau ya ce to an haitu alaihi bit ta'nifi an gane ko an haitu alaihi wato wannan kalima ce ta zargi shine a wato an haitu alaihi asali shi daga karkata ne wato sai ya karkata gare shi bit ta'nifi wato da muzantawa shine at-ta'rif da ainun at-ta'rif wato abin nan wato abin nan kamar kace zargi asali shi kuma ana amfani da shi wajen tilastawa siyasatu ta'nif ko siyasatu unf siyasa ta tilastawa da tankwarar da mutane an gane ko yace to wahajantu lahu mufaraqatal ma'lafi wal alifi an gane ko wahajantu lahu sai ni munana mishi an gane ko minal hujna wa hiya al'ar nace abin kumya ne shine hajantu siyasatul istihjan ka nuna abu bai da kyau istahjana shay'a ai istaqbahahu ya nuna abin nan bai da kyau mun gane wannan ko to ni nuna ma Abu Zaid cewa abin da yayi na muna na mishi na nuna mai abin da ya bai da kyau mufaraqatal ma'lafi saba ma al ma'laf wurin da an ka saba da shi garin ku kenan al ma'laf daga alifa ya saba da abu ya lafu an gane ko yana sabawa da shi an gane ko daga nan aka samu al'ilfu masoyi ina fata ana fahimta ta kuma al'ilfu abinda an ka tattaro an ka hada shi yasa dubu aka kiranta alfun shi yasa lokaci ana cewa tu'lafu kenan abu ya shekara dubu kai har tara ba kullum an ka ce ba yu'lafu ana nuhin soyayya al'ilfu abinda yake tare malam bahaushe ya ce na ji daɗi shi a gari ba na saba ba an gane ko al-ma'laf Allah ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut ulufun suna dubbai jam'u alf alf kenan wasu malamai suka ce dubun dubata an gane ko kenan jam'u alaf wasu sun ka ce wahum ulufun suna masoyan juna kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na ash-shaykh ibn ashur kana ganin magangana ba ni na kawo ta ba malam yace fa qala ilayka anni wasma' minni to ne ya kamata tsaya fa qala ce ilayka anni karba daga gare ni nan ilayka ismu fi'lul amri na wato ismu fi'lul amri shi ba fi'lul amri bane muna da fi'ili madi muna da fi'ili amri muna da fi'ili mudari'i akwai ismu fi'lul amri akwai ismu fi'lul madi akwai ismu fi'lu al mudari idan an ka ce wato haihata haihata sun ka ce ai ba'uda ismu fi'lu madi ismi na na fi'ili yana ba da ma'anar fi'ili madi amma ba fi'ili madi bane mun fahimci wannan sannan kuma uffin lakum ko fala taqul lahumu uffin sun ka ce ismu fi'il mudari ne yana bada ma'anar fi'ili mudari amma ba fi'ili mudari ne ba fi'ili mudari bane ma'anahu atadajjaru sannan akwai fi'ilu amri ismu fi'ilul amri to irin wannan ne nan kaka ce ila harful jarri an gane ko alkafu ismu majrurun bi a'a ilayka gaba ɗaya sunansa ismu fi'ilul amri ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum alaikum ismu fi'ilul amri anfusakum maf'ulun bihi na fata an fahimce ni to ilaika haka suke cewa cikin ba da labarai ilaikum nashratal akhbar ay khudhu nashratal akhbar aw tabi'u nashratal akhbar fa ila da kafin duka ganin su zakai mai koyon nahwu sai ka ce ilaika ismu fi'lul amri kadiba cikin an-nahwu al-wadih ath-thanawi ath-thanawi ba al-ibtida'i ba akwai al-ibtida'i daya biyu uku akwai ath-thanawi zaka ga wannan bayani ko ka koma cikin littafin nahwu manya za ka gane su annahul wafi na abin da sauran littattafai za ka gami ake nufi da ismu fi'il al'amri da anwa'uhu shi kenan karatu ya ƙare na mukama sai